الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعوا فرعون جنوده وبغيا وعدا حتى إذا أدركوا الغيب آمنوا أنه لا إله إلا الذي آمنت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم يا همة الشيخ إذن بهذا المعذر والتالف من الدنيا بالصبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين muna gode wa Allah tabaraka wa ta'ala wanda cikin baiwarsa da nimarsa da hikimarsa ya sake hada ma wannan rana mai albarka wato ranar alhamis shida ga watan ramadana shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda daidai da bakwai ga watan hudu shekara dubu biyu da ashirin da biyu da muna cikin wannan sura mai albarka suratu yunus alaihi salam allah tabaraka wa ta'ala ce wa jawaz na bi bani isra'ila al-bahara banu isra'ila muka ketare kogi da su muka wuce da su kogi wa atba'ahum la hikahum fir'auna sai gashi fir'auna ya bi su shi ma ya riske su wa junuduhum fir'auna da rundunansa banu isra'ila lokacin da suka fita a lokacin da annabi yaqub alaihi salam ya shiga wurin ɗansa annabi yusuf ya shiga da banu isra'ila mutum saba'in da biyu ne amma lokacin da annabi musa ya fita da su mutum dubu ɗari shida ne sun kai mutum dubu ɗari shida a wannan lokaci shi kuma fir'auna ya bi su da mutum miliyan ɗaya an samu mutum dubu ɗari takwas akan dawakai waɗanda fir'auna wato ya bi su tare da ainihin su wanda suke kan haikan dawakai kawai mutum dubu ɗari takwas ne to saboda haka Allah ta baraka wa ta'ala ya ce Fir'auna ya bi da rundunansa bagyan wa adwan saboda zalunci da ƙetare iyaka ya bi su hatta idza adrakahu al-gharqu har lokacin da ya iso su ainihin wato dulmu ya same shi nitsewa cikin ruwa da ya ga halaka qala amantu yace yayi imani annahu ay bi annahu la ilaha illa allazi amanat bi bani isra'ila na tabbatar ba abin bauta da gaskiya sai Allah wato sai wanda na yi imani ba wanda ba abin bauta da gaskiya sai wanda banu Isra'ila suka yi imani da shi ba Allah sai wanda banu Isra'ila suka yi imani da shi wa ana minal muslimin yana cikin musulmai wannan wato abin da Fir'auna ya faɗa kinan lokacin da ya ga halaka a kamar yadda muke cikin kissan ajiya wato annabi Musa alaihi salam ya da waɗannan mutane su ma suka gode wa Allah tabaraka wa ta'ala Allah sai ya ce to wato azaban za ta afku fi tilkan laila a wannan dare din saboda haka fa Allah ila Musa bi annahu an yakhruj bani Isra'ila Allah ya wahayi ga annabi Musa alaihi salam akan ya fita tare da banu Isra'ila wato ya fita da su a annabi Musa sai ya fita da su fa kharaja bihim ya fita da su falamma tawassadu tariqa lahikahum fir'auna bi junudihi yayin da suka tsakiya suka yi rabin hanya fir'auna sai ya riske su wato ya bi su shi da rundunansa mutum miliyan ɗaya wanda mutum dubu ɗari takwas duk suna kan dawakai ƙalo sai mutane annabi musa banu isra'ila suka ce inna la mudrakun lallai za su riske mu wallahi za su riske mu ƙala musa sai annabi musa alaihi salam ya ce kalla inna ma'i rabbi sayhadin a'a wato allah ubangiji ya tayar da ni zai shirya da ni ba za su riske mu ba wa ƙala man taqaddama wanda annabi musa ya tura su wanda suke gaba suke duba hanya sai suka ce ai amamana bar la yunja minhu illa safina wato gabanmu akwai teku ba wanda zai tsira a wannan tekun sai da jirgin ruwa kuma mun zo lokacin da ba jirgin ruwa ga fir'auna a bayanmu ga teku a gabanmu saboda haka mun halaka kawai suka ga annai Musa ka fa umira bid darbil bahr bi asahu Allah tabaraka wa ta'ala ya umurci annabi Musa wato ya dugi wannan kogin da ainihin sandarsa kamar inda zamu samu a gaba a suratul daha laqad awhayna ila Musa nasri bi ibadi fadrib lahum tariqan fil bari yabsa la takafu darkan wala taksha Allah tabaraka wa ta'ala ya ce muka yi wahayi ga annabi Musa alayhi salam ka tafi da bayina da dare ka fita da su idan ka fita da su ka daki wannan kogin wato teku da sandarka zai bushe kar ka ji tsoron dilmuya kar ka ji tsoron nitsewa cikin wannan ruwa annabi Musa alayhi salam fa daraba bi asahu ya bugi wannan ruwan da sandarsa fa daraba fan falaka fa wajada isna ashar dariqan sai ruwa ya tsage aka samu hanya goma sha biyu sai ga yashi a ƙasan teku rana ya haska shi tunda aka yi wannan tekun rana bai taba haska wannan ƙasar ƙasan tekun ba sai wannan rana ɗin sai gashi an ga ƙasan teku ga ainihin yashi a bushe annabi Musa alayhi salam kulla siddin lahum dariqun khassun bihin kowatar dangi ko ta kabila suna da hanyar su wanda take keɓantacciya da su suka ringa bi kowanne da hanyar su fata jawazul bahara suka ƙetare wannan kogin gaba ɗaya suka ƙetare teku falamma jawazul bahara ata fir'auna wa qaumahu yayin da suka ƙetare kogin nan tekun nan sai ga fir'auna ya zo shi da mutanensa wa saraku turuqa su ma sai suka bi wannan hanya wadda annabi Musa ya bugi ruwa da sandarsa aka samu wannan hanyoyi mutanen fir'auna su ma suka bi hatta salaku jami'an lam yaqa illa fir'auna ba wanda ya saura dukan suka shiga fir'auna shi kadai ya saura bai shiga ba to a lokacin kuma fir'auna yana kan ainihin wato ainihin doki a sai shi kaɗai ne bai shiga ba yana nufin a cikin wayonsa idan Allah ta baraka wa ta'ala ya sa suka ainihin dulmuye kana fir'auna bi zakai yuridu idza garika an-nas an yarji'a huwa yana so idan mutane sun dulmuye shi kan ya koma ba zai shiga ba saboda haka falan ma garakan na garikan nas yayin da mutane suka fara dulmuyewa arada an yarji'a ya so ya koma wa kana rakiba jawadan zakaran mauliyan ya hau doki ne namiji gorzo wanda yake ainihin wanda Allah ya jarrabe shi da ainihin son ainihin godiya ta kusance shi falamma hamma a bin rujui ta hawala jibril rakmatan fawqa fawqa al-bari fa dara jawadil fir'auna ilayhi yayin da yaso ya juya sai jibril ya juya ya zama godiya wato macen doki sai wannan wato namijin doki na fir'auna sai ya bi shi kawai da ya bi shi ya fada shi ma cikin ainihin wato ya fada cikin teku a wato tare da ainihin a fir'auna a ya wuce da shi da ya wuce فطار جواد فرعون إليه فلما جاء أخذه جبريل يا إن ديزو في جبريل يكاما شي وأغرقه في البار يا إن دلم يدشي تكين تيكو وقال هذه الكلمة التي مدد الإيمان ثلاث مرات يفدي wannan kalmar wanda take dauke da imani wato har nau'i guda uku ya faɗi wannan kalmar cewa amantu hazihi sigatul fil iman tana dauke da kalmar imani guda uku kalma na farko cewa amantu na yi imani ai shine na farko la ilaha illallazi amana bihi banu isra'ila yace la ilaha illallazi amana bihi banu isra'ila babu mu da gaskiya sai wanda banu isra'ila suka imani da shi shi ma nau'i ne na biyu wa ana minal muslimin fadan sa wa ana minal muslimin nan shine ainihin kalmar imani ta uku saboda haka yace yayi imani abinda ainihin banu isra'ila suka imani da shi shi ma yana cikin musulmai saboda haka da ya faɗi wannan kalman walakin a kullu hadha la yanfa'uhu dukan wannan bai amfane shi ba li'annahu laysa fi waqti tauba domin ya faɗi wannan ne ba a lokacin tuba ba waqad gargara domin ya iso gargara sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ce za ka karbi tuban ɗayan ku malam ya gargir matikar bai zo gargara ba kana fir'auna da kada alaihi jibrilu yawman yastaftihi dalili wata rana malaika jibril ya zo wurin fir'auna yana neman fatawa amma ya zo masa da siffan ɗaya daga cikin komandoninsa na yaƙi da ya zo wurin fir'auna sai ke tambayansa cewa a ya yi halmarik ya kai wannan sarki akwai wani bawa abdul an amalai sayyiduhu wa dawo kasiran min almali bawa ne wanda ainihin shugabansa sayyidinsa ya masa ni'ima ya ba shi dukiya mai yawa ya ainihin mamaye shi da ni'imomi amma sai wannan bawa ya zamanto yana musa wannan ni'imomi da ainihin mai gidansa ya masa wa yadda siyada ma'ahu shi ma yana da'awar shi ma sayyidu ne shi ma a sauran bayan yana nuna ainihin sauran bayin shine shugabansu ba ainihin wancan mai gidan nasu ba sai ya tambayi fir'auna ayyuhal malik uktub li hadhihi al-fatawa me za a yi wannan bawa me za a masa sai fir'auna ya ce al-hukmu hadha al-abdu hadha hukmu hadha al-abdu an yughraqa fil bari an yughriqa fil bari hukuncin wannan bawa a dulmuyar da shi cikin teku sai ce ya kai shugaba ya kai sarki ka rubuta mini wannan hukunci ya zamanto a rubuce in same shi a rubuce uktub li hadha al-fatawa yuqalu abu walid ah sai fir'auna ya karba ya rubuta yace abu walid yana fada inna hukmuha inna hukmul ab allazi jahada ni'mata sayyidihi wadda siyada ma hu hukmu an yughraqa fil bari yace hukuncin bawa wanda yayi musun shugabancin shugabansa sannan yadda yin cewa shi ma sayyidi ne shi ma shugaba ne wato tare da ainihin yace hukuncinsa a dulmuyar da shi cikin teku saboda haka wakata ba abu walid sai ya rubuta cewa abu walid wato fir'auna shine ya rubuta wannan abun a shikenan falamma ugrika fil bahr ya rubuta wannan hukuncin da hannunsa ya sa sitam sai mala'ika jibril ya karbi wannan takarda ya nade ya je hujja yayin da aka dulmuyar da shi cikin teku rafa jibril fatawa sai jibril ya daga wannan fatawa sai nuna wa ainihin fir'auna wa qala lahu hadha hukmuka yace wannan shine hukuncinka kamar yadda imam al-qurtubi ya kawo wannan kissa a cikin tafsirinsa wa irwa annahu lamma qala hadhihi hadhihi al-kalma an ruwaito yayin da ya da cewa inni amantu billazi amana bi bani isra'ila a wato yayin da ya faɗi wannan kalma cewa ya imani Allah ilaha illallazi amana bi bani isra'ila annahu la ilaha illallazi amana bi bani isra'ila cewa ba mu da gaskiya sai Allah wato wanda bani isra'ila suka imani da shi da ya faɗi wannan kalmar wato Allah tabaraka taala ya wahayi ga jibrilu in radda hadhihi al-kalma lahiqat hurrama Allah ya ga jibrilu ka sani idan ya maimaita wannan kalma zai samu rama saboda haka fa aka sa jibrilu ham'a wa mala'a famahu sai jibril ya ɗauki tabo na cikin ainihin teku sai cika bakin fir'auna wa askatahu sai sa ya shiru an cika masa baki da laka fagaraka wa halaka sai dulmuye ya halaka kamar yadda abdullahi ibn abbas ya rawaito sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace lamma garaka allah fir'auna qala amantu billazi amanat amantu annahu la ilaha illallazi amanat bi banu isra'ila wa qala jibril ya muhammad law ra'aytani wa ana akhadhu min halil bahr wa adussuhu fihi makafatan idrakur rahama jibrilu manzala sallallahu alaihi yayin da aka jefa fir'auna a cikin teku sai ce shi ma yi imani da abin da banu isra'ila suka yi imani da shi a jibril sai ce ya rasulullah da za a ganni lokacin da ni tsakanina da kogi nake ebola ka ina zubawa a cikin bakin fir'auna tsoron kada rama ta riske shi da za ka ga abin mamaki lokacin da na dage wurin eban laka ina zubawa a cikin bakinsa. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce la'ana tuminu sai yanzu ne zaka ce zaka yi imani da shi a ga Fir'auna wa kad asaita alhali ka saba wa Allah tabaraka wa ta'ala ka yi sabo kabla tun dacin kana cikin sabo amma wa'azi ka ce ba za ka yi imani ba wa kunta minal mufsidina ka kasance cikin masu barna bidalalika da batarka wa idlalika da batarwa anil imani ga barin imani bayan kai ka bata kuma ka dage kana batar da mutane kana ce musu an rabbukumul a'la ni ne Ubangijinku maɗaukaki, saboda haka fagari ka fir'auna wa ƙaumuhu, fir'auna da mutanensa duk suka dulmuye wani jaya banu Isra'ila ma Musa, banu Isra'ila suka samu tsira tare da annabi Musa alaihi salam, fa banu Isra'ila min shiddati kawfi min fir'auna, banu Isra'ila saboda tsananin da suke tsoron fir'auna, ma saddako Musa ba su gaskata annabi Musa ba, lamma qala inna fir'auna qad gharqa fil bari yayin da ainihin annabi Musa ya gaya musu cewa Fir'auna ya dulmuye a cikin teku ya nitse a cikin teku sai ba su yi imani ba suna ganin da girman Fir'auna wanda yake cewa an rabbakumul ala ni ne ubangijin ku madaukaki da irin matsayinsa da mulkinsa da irin kasaitarsa duka a ce ya mutu shi ma ya dulmuye a cikin ruwa suka ce kai ba su yadda ba ba su yadda da wannan cewa Fir'auna ya dulmuye a cikin ruwa ba saboda haka wa amara Allah tabaraka wa ta'ala wato cewa Fir'auna ya dulmuye a cikin ruwa a zai dawo zai dawo ya azibuna aidan zai ƙara musu azaba saboda sun tsorata su bani Isra'ila irin azaba da Fir'auna ya ta musu fa amara Allahu al-bara fa ulqiya bi ah, biduni fir'a- bi badani fi badani fir'aun sai Allah tabaraka wa ta'ala ya umurci teku ya zubo ya turo jikin Fir'auna fa kharaja min al-bahri ila sahil sai ka tura jikin Fir'auna daga cikin teku zuwa bakin gaba wannan kuma kamar yadda mai tafsirul khazin ya faɗa daga wannan rana wato sai zamanto an ainihin ɗauke an hana teku ainihin wato shanye wato ɗaukan ainihin abin da ya shafi jikin ɗan adam duk lokacin da mutum ya koma ga Allah to teku ba za ta ainihin cinye jikinsa ba kogi sai ta yasar da shi a bakin gaba tun daga wannan rana Allah ya umarci ruwa idan mutum ya mutu a ciki sai dai bayan ya mutu ya haura sama a jefo shi bakin gaba sai ainihin aka jefo fir'auna bakin gaba fa shahadu jasadahu allazi la ruha fihi sai suka ga jikinsa wanda babu ruhi a jiki kamar yadda Abdullahi ibn Abbas da wani sa daga cikin magabatan suka faɗa inna bada bani Isra'ila shakku fi mauti fir'auna tashin bani Isra'ila sun yi shakka akan mutuwar fir'auna fa amara Allahu al-bara an yulqiya jasadahu sawiyan bila ruhin Allah tabaraka wa ta'ala sai ya umurci jikin ainihin wato ya umurci jikinsa jikin fir'auna wato eh, kogi ya zubo da ya turo jikin fir'auna ba tare da ruhi ba wa alaihi dir'uhu marufa tare da shi akwai ainihin sulkensa wanda yake sananne ala jisuin min al-ardi akan tudu na ƙasa wa huwa makanun murtafi'un wuri ne mai tudu da ya tahaqqaqu mautahu saboda su tabbatar da mutuwarsa da halakansa kamar yadda ibnu kasir ya kawo wannan a cikin tafsirinsa juz'i na biyu shafi na 432 to saboda haka sai aka turo fir'auna jikinsa ka annahu ijlun ahmar kai ka ce wani dan maraki ne ja ya fito la ainihin li hadha yaqulu saboda haka Allah tabaraka wataala ke cewa yawmun najika nukhrijuka min al-bari yau kam zamu tserar da kai zamu fitar da kai daga cikin kogi bi badanika da jikinka ai jasadika jikinka allazi la ruha fihi wanda babu ruhi a jikin wannan jiki din litakuna liman khalfaka ba daga aya saboda ka zamanto aya ga wanda suka zo bayanka ibratan zamanto abun lura fa ya rifo ubudiyatika san cewa kai ma abdu ne ba rabbu ba da abun da yake cewa ana rabbukumul ala ba gaskiya bane kai ma bawan Allah ne su gane cewa kai ma bawa ne wala yuqaddimu ala misli fi'lika kuma wani ba zai sake aikata irin aikin ka da ka aikata ba yayi dawan uluhiyya an jahu Allahu min albari Allah ya tsirar da fir'auna wato jikin fir'auna daga ainihin teku an ja badanahu ya tsirar da jikinsa gangan jikinsa hatta ra'ahu banu isra'ila har banu isra'ila suka ganshi da ya kuna zalika ibra saboda wannan ya zamanto abun lura abun wazi aw anjallahu badanahu li yakuna ibratan liman yati ba'da min al-umam ko kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya tsirar da jikinsa ne saboda ya zama abun lura ga waɗanda za su zo bayan sa duk wanda zai zo bayan fir'auna zai zo ya ga ainihin wannan jikin ya zama abun lura wato daiman alwaqi tajaddidu lana al-fuhum fil qur'an daiman shehu yace abubuwan da suke faruwa abubuwa da suke faruwa cikin al'umma suna jaddada mana ma'anan ainihin mafahim na Qur'ani abubuwan da Qur'ani yake dauke da shi duk abubuwan da suke faruwa suna jaddada mana wannan ana shahadtu bazan fir'auna ziyarati ila masar shehu yace ai na ga jikin fir'auna lokacin da nayi ziyara na kai ziyara zuwa ƙasar masar na ga ainihin jikin fir'auna to saboda haka wannan da na gan shi wa huwa mawjudun ana bi badani bi misr shehu yace yana nan yanzu haka da jikinsa wato jikin nasa yana nan Allah ya tsayar da jikin jikin bai halaka ba ina ganin jikin fatarautu hadhihi al-aya shehu yace sai na karanta wannan aya fal yawma nunajjika bi badanika litakun liman khalfaka aya Allah ya ce yau za mu tsirar da kai wato za mu tsirar da jikinka saboda kasance wanda suke bayanka ka zama musu aya baka baka ubadani ila yawmina hadha imma yufassiru lana hadhihi al-aya shehu ya ce tabbatan jikin fir'auna har zuwa ranar mu na yau a ce har yau in ka je masar ka je gidan tarihinsu za ka samu gawan fir'auna tana nan ba ta rube ba an naɗe wato tana nan fatan jikinsa yana nan saboda haka dawwaman ainihin wanzuwan ainihin fatansa a jikinsa shi zai tabbatar maka ano, zai fassara ma wannan aya za a gane cewa Allah tabaraka wa ta'ala dama ya faɗa fal yawmun najjika bi badanika yau za mu tsirar da kai da jikinka litakuna liman kalfaka aya saboda ka zamanto aya ga wanda suke bayan ka maujudin ana fi misir yace yana nan samen me a misir wannan kuma ajaba maulana shekhu su'ala muta'alliq bi dan fir'auna shehu ya amsa fatawa wanda aka yi wanda take rataye alaka da jikin fir'auna faqala jildun ala izam faqad aswad yace ai jiki ne fatan sa ne akan kasusuwa ba jikin da ya saura kuma yayi baki lam yansalak jildun min al izam amma fa fatan bai bai ainihin zoganye bai zame ya bar fa- bai zame ya bar kashin ba fatan sa yana kan ainihin kashin sa ba wani jiki da ya saura amma kuma bai diddige ba a ainihin a walakin a lam yabqa illa jildu alal izam faqat ba abin da ya saura sai wannan fata da take kan jiki na fir'auna saboda haka duk wanda ya je masar zai same shi dama kuma kamar yadda ya gabata shi fir'auna wato sunan sarauta ne wato a- a baya can dama mutanen ainihin masar sun yi abubuwa da yawa na fir'aunoninsu sukan amfani da wasu kemikal a su ainihin cire kayan cikinsa su cire wani abu na cikin kwakwalwansa kwakwalwan wanda suke fir'aunoni na wannan lokaci sai su sa kemikal sa wasu abubuwa na wancan lokacin nasu su sa su a jikin wannan gawa sai su binne suka binne sauran fara'ina sauran fir'anonin haka suka mutu to amma wannan Allah tabaraka wa ta'ala shine ya ainihin wato tsare jikinsa ya zamanto bai ainihin halaka ba Allah tabaraka wa ta'ala ya wanzar da shi ya sanya jikinsa ya zama aya ga duk wanda zai zo bayansa har lokacin da sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya sauko da wannan a- Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar musu da wannan aya jikin fir'auna yana nan har kuma ila yawmina hadha to duk wanda ya ga wannan jiki zai tuna fassaran wannan aya na'am
ولقد بوأنا بني إسرائيل مبرهم ووضعهم الطيبات فمقتلوا حتى جاءوا العلم إن ربك قريب يوم يوم القيامة بما كانوا به يختلفون Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa inna kaseeran minan nasi ana yatina la ghafilun da yawa daga cikin mutane a akan ayoyin ubangiji suna rafkana la ya tabiruna biha basa wa azantuwa da ita wannan aya na ainihin wanzar da jikin fir'auna babban aya ne amma mutane da yawa ba sa ainihin dogaro wato ba sa lura ba sa itibari su wa azantu da ganin cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce zai tsirar da jikinsa saboda ya zama aya gashi kuma an tsirar da jikin har ila yau mina hazana nan amma mutane ba sa wa azantuwa to bayan mutanen bani isra'ila sun haye Allah tabaraka wa ta'ala ya ce laqad bawwa'na anzalna bani bani isra'ila al- ah, bani isra'ila mubawwa'a sidiqin Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya saukar da bani isra'ila wurin mazauni wanda yake na gaskiya munazzil karama wa sham wuri mai karama mai girma shine kasar sham karaju min al-bahri sun sau- sun fito daga teku wa malaku shama suka ainihin mulki sham ba da zalika malaku misra aidan bayan sham ma Misiran da Fir'auna da yake mulki suka koma suka mallake Misira wa razaqnahum min at-tayyibati Allah tabaaraka wa ta'ala ce ya azurta su da dadadan abubuwa ai fa maktalafu su mutanen Fir'auna banu Is- a mutanen Lai Musa banu Isra'ila ba su yi sabani ba bi an amana ba da kafara ba suna kan addinin su ba su yi sabani ba a ce sashi sun yi imani sashi sun butulce hatta ja'ahumul ilmu har sai lokacin da alqur'ani ya zo musu ilmu anan mai tafsirin khazi ne ce alqur'anu shine alqur'ani lokacin da qur'ani ya zo musu ya zo musu da labarin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai suka kafirce a walan ma ja'u ma arafu kafaru bihi yayin da abinda suka sani ya zo musu na sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai suka kafirce da shi sace suka yi imani sace suka kafirce inna rabbaka yaqdi bainahum yawmal qiyamah ka sani ubangijinka zai hukunci gare su ran tashin kiyama fima kanu fi yaktalifun akan abin da suka kasance suna sabani min amri dini da lamarin addini bi in ja'il mu'minina Allah zai tsirar da wanda suka yi imani kamar Abdullahi bin Salamin da yi imani Allah zai tsirar da shi da makamantansa wanda suka yi imani daga cikin Yahudawa ba don Isra'ila sannan wanda suka kafirce kuma Allah zai musu azaba ta'zibul kafirin Allah zai musu azaba zai azabta da wanda suka kasance kafirai a cikin su saboda dama sun kasance wa kanu min qabli yastaftuna allazina kafaru kafin zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna neman budi suna cewa ainihin mutanen Madina wato idan wanda annabin ƙarshen zamani ya kusan zuwa idan ya zo za mu haɗu da shi mu yaƙe ku suna neman buɗi da shi suna ainihin tabarruki da shi kuma Allah tabaraka wataala ya gaya mana ya arifuna hu kama ya arifuna abnahum sun san sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda suka san ƴaƴansu har Abdullahi bin Salam yake cewa wallahi ya san sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sama da yanda ya san yayansa saboda su yayansa bai san su ba bai san ɗabi'ar su ba bai san rayuwar da za su yi ba bai san abin da za su aura ba bai san abincin da suka fi ci ba bai san halayen su ba sai bayan ya haife su amma duka waɗannan abubuwa na sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ya sani tun kafin zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to saboda haka tunda Qur'ani ya zo musu suka yi kafirce da shi Allah tabaraka wataala zai hukunce gare su ran tashin kiyama wanda suka yi imani a ba su ladan imanin su a sa su aljanna wanda suka kafirce kuma Allah ya musu azaba na فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممتلين
Allah tabaraka wa ta'ala ya ce a wato fa in kunta fi shakkin ya Muhammad fa in kunta ya Muhammad fi shakkin mimma anzalna ilayka ya rasulullah a kaddarawa da a ce ma za a kasance cikin kokonto akan abin da muka saukar maka min alqisasi labarin wannan kisoshi abin da ya faru da banu Isra'ila da kuma yanda suka sanka tun kafin zuwanka da ma a ce za ka yi hukunto fardan malaman tafsiri suna cewa fardan anan a kaddarawa da a kaddarawa za a ce wato za ka yi kwakwanto akan ainihin abin da yake wurin su na ainihin saninka da kistoshinka fas'alil ladzina yaqra'una alkitaba min qablika ka tambayi wanda suke karanta littafi wato wanda suka zo kafin ka wanda suke karanta a taura da linjila ka tambaye su fa innahu sabitun indahum wannan yana tabbaci a wurin su yukhbiruka bi sidqihi za su baka labari da ainihin gaskiyan abin da Qur'ani ya faɗa maka cewa sun san ka sai da ilimi ya zo musu na Qur'ani sannan suka kafirce wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la ashakku wa la as'al manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ai bana kokonto kuma bazan tambaya ba Abdullahi ibn Abbas kamar yadda Qadi Iyad ya kawo cikin Ashifa fi tarihi Qul Mustafa cewa wannan al-khidabu lin-nabi wal murad bihi ummatuhu magana ana magana dina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana nufin al'ummansa kai al-mukhadab wanda ake magana da shi ake karantawa wannan Qur'ani idan kana kokonton cewa ainihin wato abinda aka saukar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan mutane sun san labarinsa sun san kissoshin manzon Allah sun san siffofinsa tun kafin zuwansa ka tambayi wanda suke karanta littafi sun san wannan saboda haka yace ai ba na nufin ai annal man arada an yukhadaba jama'atan yukhadaba ar-ra'is idan ana nufin a wato hadha khidabul nabi wal murad bihi al-umma ana magana da ainihin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ne amma ana nufin al'ummansa al'ummansa su ake nufi ba shi ba saboda idan mutum yana so ya magana da mutane zai magana da shugabansu idan yayi magana da shugabansu wannan magana da shugaba din zai zamanto ya ainihin wakilci dukkan magana da su gaba daya saboda haka wal mukhadab ar rasul sallallahu alaihi wasallam maqsud nanu a a wanda ake magana da shi shine sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma waɗanda ake nufi mu al'umman sa al'umman sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma rasulullah fa laysa fi shakkin wa laysa fi hajatin ila an yas'ala an yas'ala adan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya kokonto kuma baya da bukata ya tambaye ko ba baya bukatan sai ya tambayi wani akan aikansa walakin lamma khudiba bihadha nakunu nanu aula al'umma min babi aula yayin da aka yi magana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan wa in kunta fi shakkin wato ai mu muka fi cancanta mana irin wannan magana alkida mutawajjin ila kulli sami'in shi yace wannan magana ne da aka fuskantar ga dukkan wani mai sauraro wani mai ji fa in kunta ayyuha sami fi shakkin kai wanda yake sauraron wannan alqur'ani da ake karantawa idan kana kokonto akan lamarin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana hukunta akan abin da aka saukar a gare shi ma anzalna ilayka abin da aka saukar wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fasal allazina yaqra'una kitaba min qablika ka tambayi wanda suke karanta littafi tun kafin zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam laqad ja'aka al-haqqu hakika gaskiya ya zo maka ya rasulullah min rabbika daga ubangijinka fala takunanna min al-mumtarin kada ka zamanto cikin wanda suke kokonto akan lamarin wannan addini manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ila shakku wala as'al bana kokonto ko bazan tambayi kowa ba saboda shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ai yana kan kololuwan yaƙini ne ya wuce ilmul yaqini ainul yaqini haqqul yaqini dukkan da shi saboda haka ba za a samu wani abu na tawahumi ko wahamu a cikin lamarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan aikansa ba to saboda haka qadin yar ya kawo cewa ana nufi shi mai sauraro ake nufi ba sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فيقولن الخاسرين إن الذين حقر عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم
Allah tabaraka wataala ya ce laqad ja'aka al-haqqu min rabbika hakika gaskiya ya zo maka daga ubangijinka wala takunanna minal mumtarin kada kai ainihin zaman to cikin masu kokonto wala takunanna minal ladina kazzabu bi ayati llahi kada ka zama cikin wanda suke karyata ayoyin Allah wa takuna minal khasirin wato sai ka zamanto cikin wanda suka ainihin rage wa kansu lada wato saboda sun kasance cikin wanda ba su yi ainihin karyata ayoyin Allah saboda wannan kaddarawa ne amma al-kidabu lin nabi wal murad bihi ummatahu duk wanda bai yi imani bai kasance cikin wanda suka karyata zai zamanto cikin alkhasirin wanda suka yi tabe suka yi asara innal ladzina innal ladzina ah, haqqat wajabat alaihimul kalimatu wato waɗanda a ainihin kalmar azaba ta tabbata a kansu kalimatu rabbi kala ai bil azabi kalmar ubangiji na azaba ya tabbata a gare su la yu'minuna wanda ba za su yi imani ba ai ba za su yi imani ba walau ja'adhum a kullu ayatin da dukkan wata aya ta zo musu ba za su yi imani ba hatta yarau azaban alim har sai sun ga azaba azaba mai raddi ba za su ba to sai sun ga azaba mai raddi kafin nan su yi imani fala yanfa'uhum na izin wannan kuma ba zai amfane su ba tunda ya bayan azaba ne ba sun ga azaba za su yi imani to wannan imani ba zai amfane su ba saboda imani ne da ya zo bayan ganin azaba kamar yadda ya faru da fir'auna na atullahi alaihi sanda ya ga halaka ya ce inni amantu saboda haka wannan ma ba zai amfane su ba
ولولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم لوط فلما آمنوا كشفنا عنهم العذاب كشفنا عنهم العذاب الذي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين
Allah tabaraka wa ta'ala ya ce falaula kanat qaryatun ma kanat qaryatun uridu a halakuha wato ba wata alqariya da Allah tabaraka wa ta'ala ya nufin halakar ta amanat qabla nuzulil azabi wanda ta yi imani kafin sabuwar azaba fa nafa'a imanuha wanda za a ce imanin ya amfane ta kafin sabuwar azaba su yi imani imani ya amfane su illa qauma yunus illa qauma yunusa sai dai mutanen annabi yunus alayhi salam anan isar annabi musa ta kare farko an fara da annabi nuhu alayhi salam duk wannan ana gawa sai na rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasliyatul nabi rarrashi ne daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan waɗannan sun karyata ka ga abin da ya faru ga ƴan uwanka annabawa da suka gabata to saboda haka ba wata alƙariya wanda azaba ya zo musu suka yi imani dan ma khalaqallahu ummatan a ma khalaqallahu ummatan hallabi ma za fa amanu waqta ulul azabi fa nafadum zalika al-iman illa qawma yunus Allah tabaraka wa ta'ala bai halicci wata al'umma ba wanda azaba ya sauko musu bayan azaban ta sauko suka yi imani sannan wannan imanin ya amfane su sai mutane annabi Yunus alaihi salam mutane annabi Yunus sai bayan da azaban ta sauko sannan suka yi imani amma imanin ya amfane su lamma amanu yayin da suka yi imani inda ruyati amaratil azab da lokacin da suka ga alamomin azaba walam a yu'akhiruhu ila ila hululihi ba su jinkirta ba da suka ga alamomi sai suka yi imani ba su jinkirta imani ba zuwa saukar azaban saboda haka kashafna anhumul azaba Allah tabaraka wa ta'ala azabal khizi Allah sai yaye musu wannan azaba na kunyata fi hayatid dunya a ainihin rayuwar duniya mattanahum ilahin aka ba su rayuwa zuwa wani lokaci na ajalin su lokacin da ajalin zai kare Allah tabaraka wa ta'ala bai sanya ma wajadna hadha illa liqaumi yunus illa qaumi yunus ba samu wata al'umma ma wajada hadha illa qaumi yunus ba wata al'umma da suka samu wannan sai mutane annabi yunus a annabi yunus yunus bin mata sunansa manzo ne da Allah ya aiko shi zuwa ga Mosul wato a Iraq ne wani yanki na Ninawa wanda ake kira Ninawa mutum ne wanda yake dayyaka sadar yana da ainihin wato kirjinsa yana da kunci wato yana da saurin fushi annabi Yunus alaihi salam saboda haka yayin da Allah tabaraka wataala ya aiko shi yayi mutanen sa wa'azi ba su yi imani ba yayi wa'azi ba su yi imani ba sai fushi ya musu addu'a Allah ya sauka musu da azaba to sai ya ga wannan azaban bata sauka ba har lokacin da Allah ya bashi wa'adi kwana uku ta yi to sai ya gudu ya ce to kar mutane su ringa kallon su shi mai ƙarya ne sai ya fita daga garin to wannan wato yana da dai ustadari amma sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wasi ustadari ne sallallahu alaihi wasallam shi yasa lokacin da amul huzi shekaran bakin ciki da ainihin ummul mu'mina khadija ta koma ga Allah tabaraka wataala babban sa abu dalib ya koma ga Allah duka tsakanin su kwana uku manzo Allah sai ya ce to bari ya je mutanen maka kuma sun ki yadda su yi imani bari ya je gefe irin ba'ifa ya kira su zuwa ga Allah idan ya kira su ta yi za su karbi wannan addini su yi imani sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da ya tafi da'ifa ya je yana kiran su a ya samu manyan su duk yayi magana da su suka ce ai ba za su yi imani ba bayan haka sai suka manzo Allah ya da bawansa Zaidu sai suka manzo Allah da ya zo fitowa sai suka hada shi da wawayen garin suka ringa jifan sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam suka fasa masa ainihin kwabrinsa har jini ya cika hufin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito zaidu yana karewa jifan da suke masa da ya fito sai ya zo bayan gari ya sauka wata gona wato na inabi to akwai wani wanda yake aiki wato wanda yake barima a wannan gona sai ya zo ya ga bako jini yana rinjayensa kamar zai faɗi ya zauna yana hutawa a gindin bishiya sai ya ce to kai kuma kamar bako a wannan wuri sai ya ɗauko inabi sai ya kawo sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai na rasulullahi da ya karba zai ci sai ce bismillah sai ce ah bismillah kuma a wannan ƙasa na kafurai ba wani wanda yake mumini a ce bismillah kai fa ina ta ina wannan bismillah kai amma ba dan yankin nan bane ko sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hakika ni ba dan ba dan nan bane daga makka nake yace kai fa yace ai dai shi daga ni nawa yake yace Allahu akbar sai manzo Allah ya kabbara sai yace aya kai kabbara ka san ni nawa ne yace ai ni nawa garin dan uwana ne annabi Yunus alaihi salam acha ka san Yunus ne yace ai dan uwana ne annabin Allah yace kai mutumin makka me hada ka da ni nawa yace ai annabi Yunusa dan uwana ne annabin Allah yace o kai ma annabi ne yace ai ni ma annabi ne me ka zo da shi sai na rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace nazo da cewa ba abu mata gaskiya sai Allah kuma ni manzon Allah ne ya gaya masa sai ce to ya yi imani take sai ya yi imani manzo Allah sallallahu alaihi ce to alhamdulillah ya gode wa Allah duk wancan abin da ya faru ya manta da shi inda an sa mutum da ya yi imani to suna zaune da wannan mutumin ne na wadan da Zaidu da suka ji wani irin rigigi kamar sama ta girgiza kamar ƙasa ta girgiza sai ainihin wato da suka ji wannan ƙara manzo Allah ce ku ni ba komai a sai mala'ikan duwatsu ne ya zo wurin sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ita ya rasulullah idan kana so zan hada tsakanin waɗannan duwatsu a tsakanin duwatsu guda biyu na wannan gari a haɗe su gaba ɗaya fitta su daga cikin mafin duniya gaba ɗaya wato ainihin halaka su saboda abin da suka yi na jifan sai na rasulullah suka fito da jini a jikinsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a ban saka ka ba a Allahumma hadi qawmi fa innahum la ya'lamun Allah ka shirya da mutane na ba su sani bane ba su sani bane wa uridu an yukhrij Allah min aslabihim man ya'budu Allah wa la yushriku bi shay'an ai ina bata ina arju wa arju an yukhrij Allah min aslabihim man ya abu dillahi la shirku bi ina fata Allah ya fitar daga cikin zuriyarsu wanda zai bauta wa Allah tabaraka wa ta'ala ba zai tarayya da shi da komai ba to saboda haka kuma wannan ya faru kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma ga Allah sai gashi mutanen Daifa sun zamanto musulmai har bayan manzo Allah ya intikali ya koma ga Allah sahabbai kamar Abdullahi ibn Abbas Daif ya koma ya ci gaba da rayuwarsa duk garin sun zama musulmai saboda fata da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam musu saboda haka shi manzo Allah wasi'u sadari duk abin da ya faru yana da yalwan kirji sai ce Allah shirye su ba sani bane da sun sani ba za su masa haka ba sallallahu alaihi wasallam to shi annabi Yunus wato dai yake sadari dan uwan manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam a cikin tawadu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tafaddilu ala Yunus bin mata kar ku fifita ni wala taqulu in ana khairun min Yunus bin mata kada ku ce na fi Yunus dan mata alkhairi saboda tawadu na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka falamma wa'aza qaumuhu wa lam yu'minu ghadiba alaihim yayin da annabi Yunus ya mutanen sa wa'azi ba su yi imani ba sai ya fushi ya yi fushi a gare su wa kharaja muhajiran qabla an yuzana lahu sai ya fita ya hijira kafin Allah tabaraka wa ta'ala ya masa izini da fita din wa tawa'adahum annahum sayuhlakuna sannan ya musu alƙawari cewa Allah zai halakar da su falamma ra'a qaumuhu amaratul azabi yayin da mutanen annabi Yunus suka ga alamomi na cewa Allah zai musu azaba raja'u ila Allah tabaraka wa ta'ala sai suka dawo zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala wato bitauba suka dawo suka tuba zuwa ga Allah fa kashifa Allahu anhum azab Allah sai ya yi musu azaba abinda yanda suka yi kuma da suka ga wannan azaba dama ya gaya musu bayan kwana uku za ga fiskan ku zai ruwan zai kalan toka toka fiskan ku zai fari fari kamar na toka kwana na biyu za ga fiskan ku yayi ja kwana na uku fiskan ku zai baki sannan sai azaba ta sauko sai suka ga hadiri ya dauro ya yi baki kiran fiskan su ya canja suka ce to ba abin da za su yi sai to ba suka samu daya kamar yadda mai tafsirul khazin ya kawo suka samu daya daga cikin sauran magabatan su manyan masana a cikin su suka tambaye shi ne mafita suka ce sai musu to ku je ku samu annabi Yunus ku nemi ku tuba ku ce za ku yi imani suka nemi suka ce ai ya gudu ce to ku fita amma yanda za ku yi ku fita da tsofi ainihin wanda suke tsofi a cikin ku sannan kuma da masu shayarwa masu shayarwa da jariransu sannan ku fitar dabbobi ku ringa tuba ku ce Allah waɗannan masu rauni ne a cikinmu waɗannan yara ne jarirai ƙanana ba san komai ba wannan dabbobi ne Allah duka mun tuba mun fito da wa'innan gaba ɗaya mun tuba Allah kar ka halaka da wa'innan bayin naka shikenan sai suka yi haka suka fito suka yi tuba ainihin suka ce sun yi imani sun tuba ba za su koma a irin wannan sabawa Allah tabaraka wa ta'ala da suke yi ba na karyata annabin Allah annabi Yunusa shi kuma annabi Yunusa da ya fita wato rakiba fi safina sai ya hau jirgin ruwa da ya hau jirgin ruwa ana cikin tafiya falan ma tawassul da safatul baru hajadimul baru waka hatta kada an yaghriq an kadu an yaghriqu yayin da kole kole jirgin ruwa ya je tsakiyar teku sai ya ringa raurawa yana raurawa ya kusa ya dulmuya da su sai suka ce to al'ada su mutanen wannan jirgi suka ce ai tafidatu hazi ma wa qala haza qatta illa idza rakaba fi abdun hazibun wannan jirgin ruwan namu ba za ta yi ba taba yin haka ba in kaga jirgin ruwa yayi haka to akwai bawa da ya gudu dalilin bawa da ya gudu shi yasa jirgin ruwa zai irin wannan abun saboda haka labudda an nakara halfina abdun hazibun suka ce ba makawa mu yi ƙuri'a a cikin jirgin na akwai bawan da ya gudu suka yi shaida tukunna shiro kowa yana shiru ba bawan da ya gudu suka ce to ba makawa za mu yi ƙuri'a faktara'u fa waqa'at ƙuri'a ala yunus sai suka yi ƙuri'a sai ƙuri'a ta fada kan annabi yunus alaihi salam qalu hadha laysa huwa suka ce kai wannan ba shi bane daga ganin sa ga alama na mutanen kirki bawan Allah ba da za a ce wannan bawa ne da ya gudu sun ga alaman annabta da kamala tare da annabi yunus alaihi salam suka ce laysa hadha huwa wa kallabu wa karraru sai suka sake suka juya suka maimaita ƙuri'a ƙuri'a dai ta ƙara fadawa kan annabi Yunus alaihi salam suka ƙara yin uku ta fada kan annabi Yunus annabi Yunus da ya ga haka wato da ya ga haka falamma takarra alqa nafsahu fil bahri da suka ta maimaita abu yana fada kansa kawai sai ya fada cikin teku dama kuma ga'ida idan sun gane wane ne waye ne wannan bawa da ya gudu za mu jefa cikin ruwa shi kan ya durmaya in ba haka ba duka jirgin za ta yi hatsari a cikin jirgi za ta kife a cikin ruwa to saboda haka annabi Yunus sai ya jefa kansa a cikin ruwa fa alima annahu huwa al-abdul azim sai suka gane annabi Yunus shine bawa da ya gudu da suka ga haka a falan malaka nafsuhu fil bari wa gara qatala wal hutu wa qatala wal hutu ukhra aidan a da ya ga haka yana fada cikin teku sai kifi sai ya hadiye shi kifin da ya hadiye annabi Yunus shi ma wani kifi ya zo ya hadiye shi hadiya kan hadiya kenan ga cikin duhun ruwa don teku ga don cikin kifi na farko ga don kifi na biyu shi ma ya haɗe shi fabaƙe fi zulmatil hutu lazi fi badanil huti akar fi zulmatil bari annabi nusu ya zauna a cikin duhun teku wato a cikin duhun kifi shi ma cikin duhun wani kifi a cikin duhun teku a fi zulmatil salati a cikin duhu guda uku fi wasil laili kuma a cikin duhun dare a ana cikin wannan duhu duhu da yake ciki walamma sami'a hitanul bahar yazkuruna Allah tabaraka wa ta'ala yayin da ya ji kifaye da suke cikin kogi suna zikiri irin nasu wa min shayin illahi sabbi bi hamdi rabbi kowane abu yana tasbihi da sunan ubangijinsa da ya ji wannan tasbihi da suke yi waɗannan da suke cikin teku sai ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin sai ce ai Allah babu mu da gaskiya sai kai la ilaha illa anta subhanaka sarki ya tabbata a gare ka wato da kidaba inni kuntu minaz zalimin ai na kasance cikin azzalumai wato wanda suka yi jam'u dama ka'ida ta lalallahu tana da mataki guda uku kamar yadda shi yake faɗa a ta zo a cikin qur'ani la ilaha illallah ta zo da la ilaha illallah ta zo da la ilaha illa anta ta zo da la ilaha illa ana to matakin farko na ainihin alul kishiri alul islami wanda suke makamin islami shine la ilaha illallah babu mutar gaskiya sai Allah shikenan ba san ya abun yake ba wanda ya zo makamul imani sai a ce masa ai la ilaha illa anta ne wato shi ya zo makamul jam'i ne shi dan hadaka ne komai ya gani hadawa yake yi dan a dunkule sai ce la ilaha illa anta ba mu da gaskiya sai kai waye kai Allah saboda haka wanda ya wuce nan sai gane cewa ai babu kai din ma la ilaha illa ana babu da gaskiya sai Allah daga shi sai ni yana cikin fadan ana ana ana shikenan kuma sai zama babu shi din ma hu hu kawai saboda haka wato sai zamanto ya faɗi wannan kalma na jam'u na haɗe abubuwa guda biyu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin fa alqahu alhutu bil ara'i sai ainihin wannan kifi sai ya ya sadda shi bakin gaba wa nabazna bil ara'i fa huwa saqim Allah tabaraka taala sai muka jefa shi bakin ainihin gaba ya zamanto cikin ciwo ya fito jikinsa kamar jariri kamar lokacin aka haife shi saboda zama da ya cikin kifi sannan kafin nan sai na rasulullahi sallallahu yana cewa wato wannan addu'a na annabi Nuh din ba wanda zai kasance cikin wani bakin ciki ya yi wannan addu'a sai Allah zai da shi in ka shiga cikin wani hali ka ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin shikenan Allah zai fitar da kai daga cikin wannan kunci yana fitowa sai zamanto faraja jasadahu ka annahu kulluhu qarhun sai zamanto jikinsa kamar duka jikinsa yana da miki ne jikin duka yayi laushi ya zamanto duka jikinsa ciwo ne sai zamanto a ka annahu kulluhu qarhun sai zama dukkan jikinsa kamar miki ne fa ambatallahu duba sai Allah tabaraka ta lafiyar masa da wani wata ainihin tsiro wasu malamai sun ce wato kabewa ne wasu kuma sun ce ana kiranta a wato kulukutu ake kiran wannan ainihin yana nan kaman kabewa wasu kuma sun ce a kabewa ne wasu za su san irin wannan ainihin ciyawa da ake kiranta wato kulukutu to sai fitar masa da wannan wato duba ta zulluhu auraquha ita a ga'idan inda take ganyenta a kudaje ba sa zuwa kusa da ita sannan kuma sauro ba sa zuwa kusa kusa da ganyen sannan ganyen yana da kauri sannan yana da laushi zai zamanto da ta tsiro sai zama ganyen suna gargashin jikinsa ya kwanta akan ganyen sannan ganyen yana masa inuwa ba kuma kuda ba sauro da zai zo kusa da shi sai jikinsa ya ringa samun karfi na ainihin rauni da ya samu na zama cikin kifi cikin kifi cikin duhu ruwa saboda haka faida min hal sannan sai zamanto fa yakulu min samariha sannan a sai zamanto yana ci daga 'ya'yan itacen wannan ainihin wato kulukutun ko kuma kabewa yana ci daga jikinta a waya jirfi ya haɗa jami'a haɗima idan ya ci yayin itacenta sai ya zamanto yana jin ɗanɗano dukkan wani abinci duk wani nau'i na abinci sai ya ji ɗanɗanon sa a cikin wannan yaya na kabewa a faiza asbaha a subha ya ci zabiya fayar da min hallaban idan safiya ta zo sai barewa ta zo masa sai ta shayar da shi ya sha nonon barewa da safe kullum haka hatta yarbiya har sai ya samu ya ƙoshi da wannan nono na barewa din a wa masa kazalik haka nan yamma ta zo barewa za ta zo masa ta shayar da shi hatta na bata jismuhu warja kama kana har jikinsa da yayi karfi ya dawo kamar yadda yake kamar yadda ainihin Jalaluddin al-Muhalli ya kawo cikin tafsirin wa ambanna alayhi shayatu min yaqin na suratul safat ya kawo tafsirin wannan ainihin jikinsa ya dawo fanama sai bacci yoman wata rana yana cikin wannan yanayi sai bacci yana cikin bacci fa wajada urda akalat asalul shajara adduba fayabizat sai ya samu gara ta zo ta cinye wannan itaciya da ta fito masa wannan yaɗo na kabewa da ya fito masa ya samu wannan gara ta cinye ya bushe fafaziya sai ya razana da ya razana wa shaka ila Allah tabaraka wa ta'ala sai ya kai ƙara ya kai kuka wurin Allah tabaraka wa ta'ala cewa ga abin da ya faru na ainihin fitowa wannan gara ta cinye masa wannan saboda haka sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce masa tajza min mautin duba la tajza min halaki mi'ati alfin min albashar Yunus kana raki kana kara kana kawo kuka kana razana akan wato gara ta cinye ma kabewa ko ta cinye ma wannan itaciya wato na kulukutun amma baka razana ba akan halakan mutum dubu ɗari wanda aka aiko ka zuwa gare su kayi addu'a Allah halakar da su mutum dubu ɗari baka razana a kansu ba za su halaka ka gudu ka bar su amma yanzu akan kabewa da aka tsiro ma da shi ka razana kana kawo kara cewa wato ta halaka atabahu Allah Allah tabaraka taala sai ya ainihin wato masa raurawa wato ya zarge shi wa arsala ilai ya ainihin zarge shi akan wannan abin da ya faru wa arsalahu ilayhim fa amanu jami'an sai Allah ya ƙara tura shi wurin wa'innan mutanen nasa mutum dubu ɗari ko sama da haka saboda Allah ya ce fa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun Allah tabaraka taala ya aiko shi zuwa mutum dubu ɗari ko sama da haka fa amanu duk suka yi imani fa mattanahum ilahin aka ba su ainihin jin daɗi zuwa wani lokaci suka kissa su Yunus wa qaumuhu shehu yace wannan shine kissan annabi Yunus da mutanensa a ma tawajjahu halak a ma tawajjahu halak ila qaumin fansarafa anhum ma ba halaku illa qaumi yunus Allah tabaraka wa ta'ala bai saba fuskantar da halaka zuwa ga wasu mutane ba sannan ya juyar da wannan halaka ya zamanto ba halakar da su ba sai mutanen annabi yunus walau sha rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an da Allah tabaraka wa ta'ala ya so a cikin mashi'arsa da duk wanda suke cikin ƙasa da sun yi imani gaba daya imanul jami laysa huwa muradu lillahi tabaraka wa ta'ala a ce dukkan wanda yake doron ƙasa ya imani wannan ba muradin Allah ne tabaraka wa ta'ala ba saboda haka almuradu tabanul hudud muradi Allah tabaraka taala bayyana rabon kowa cewa minhum shaqiyun wa minhum sa'id Allah ya bayyana a cikin mutane akwai wanda yake shaqi wanda zai fada cikin azaba cikin wuta wa minhum sa'idun a cikin kuma akwai wanda zai samu ainihin sa'ada na ainihin wato samun arziki na lahira wa law arada al-iman wato Allah tabaraka taala ya so iman al-jami da kanu kulluhum mu'minin da Allah ya so imanin gaba daya da duka mutane sun yi imani duk sun zama mumini al-imani min shaytin Allah tabaaraka wa ta'ala imani yana cikin mashiyar Allah ne tabaaraka wa ta'ala
wa ma kana rasul تؤمن بالله من الله ويجعل الرزق على الذين لا يعلمون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون Allah tabaraka wa ta'ala ce to fa anta tukrihu an-nasu hatta hatta yakunu mu'minin ya rasulullahi yanzu zaka tilasta wa mutane har su kasance sun yi imani ar rasul sallallahu alaihi wasallam yuhibbu an yakuna kullu an-nasi mu'minin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana so a ce dukkan mutane sun yi imani saboda ramaniyar sa sallallahu alaihi wasallam yana so a ce dukkan mutane sun yi imani sun shigo sun zama mu'minai fa kudi ba sai aka masa magana hal takdiru ala izbaru izbaru ma ala zalik ya amla ala zalika ya rasulullah shin kana da iko ka tilasta su a ce duka sun yi imani kaza su dole su yi imani la ba haka ba za ka tilasta su ba amma kana li nafsin an tumina illa bi iznillahi ba wani rai da za ta yi imani sai da izinin Allah tabaraka wa ta'ala bi iradati sai iradan Allah ta riga mutum zai yi imani sai yi imani wa yajalu rijza al azaba ala alladhina la yaqilun Allah tabaraka wa ta'ala sai ya sanya azaba akan wanda ba su ba su ainihin tadabbaruna waɗanda ba su lura da alqur'ani wanda ba su yi imani ba sai Allah ya saukar musu da ainihin azaba kul li kuffari makkata ya rasulullah kaga kafiran makka unzuru ku duba ma za fi samawati wal ardi menene a cikin alamul khalqi abubuwan da suke cikin sammai da kasai menene a cikin sammai da kasai ku duba mana a cikin sammai da kasai ai allazi fi samai wal ardi min al ayati ku duba ayoyin Allah da suke cikin sammai ka tambayi wanda ya san alamul mulki wato alam na sama ka tambaye shi kaji ya ainihin abubuwan mamaki da suke cikin sama ai al'ayatu dalla ala badaniyatil lahi tabaraka wa ta'ala akwai ayoyi da suke nuna akan kadaituwar Allah tabaraka wa ta'ala wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidun wato amara Allah tabaraka wa ta'ala bi tafakkur fi ma fi samawati wa ma fil ardi ولم آه ولم يقل انظروا في السماء والارض الله تبارك وتعالى ya mana umarni da tafakkuri tunani akan abubuwan da suke cikin sammai da gasai Allah bai ce mu duba sammai da gasai ba mu yi tafakkuri akan abin da yake cikin sammai da gasai din saboda ba su sammai da gasai ba alquwwatu allati fi samai fi bidatil khalqi ila yawmina hada ku duba abin da yake sama da ƙarfi da yake cikin sama tun lokacin da Allah ya fari sama har zuwa yau wasama'u taskunu ha mala'ika ita sama mala'iku ne suke zaune a cikinta wata jirifiyar shamsu ga rana yana gudana a cikin sama sannan wal kamaru ga wata shi ma yana sama wan nujum ga taurari duka wannan a sama yake wa kulluha ajramun minan nar dukan su wato wani yanki ne na wuta da suke gudana wa takala fi al-layl wan nahar sannan ana samu daga sama ne canjin dare da rana wato wuni da dare duka daga sama ne wal harru wal bardu zafi da sanyi duka wannan daga sama ne wal amdar da ruwa da ake ila yawmina haza har zuwa ranar mu yau hal tara min futur ka taba ganin sama ta tsage farji albasar karrate ne yangalibu ilayka albasar khasiyan wa hasira Allah tabaraka wa ta'ala yace ka juyo da idon ka ƙara kallon saman nan har so biyu za a ga cewa yarji ilayka albasar idon ka za su dawo khasiyan sun ainin to sun fada cikin ainihin rauni sun halaka sun yi asara ba za su ga cewa sama ta tsage ba saboda haka la tara shugugan ba za ga tsagewan sama ba wala shay'an a bakiyar bihalatiya ba za ga komai ba sama ta zauna a halinta yadda take tun lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala halice ta unzur ila tilkal quwwa ka duba wannan karfi allati amaddat sama hatta bakiyar hakaza wanda karfin da ya sama sama ta samu madadi ta zauna har yau wal ardu min bidatil khalqi ila yawmina haka kasa tun lokacin da aka fara halitta har zuwa shekaru dubbai a zaka samu dan adam wa banu adam za ka samu ɗan adam ya sukunu na fiha sukan zauna a cikin ƙasa ya nuna wa ya dumuna sukan yi gini su rushe wannan ginin ya rushe ko kuma su ma su mutu wa ya harisuna wa ya kalibuna wa ya hasiruna za ka samu su ma su yi gini ya rushe wayannan ko kuma su bar gini wannan su gaje su su ma su juya wasu zo suna tono a cikin ƙasan wal madara yanzulu ga ruwan sama yana saukowa wal laila wan nahara ga dare ga wuni wa shamsa wal kamar ga rana da wata wal bard da ainihin sanyi la tara tukbatan wala fasad ba za ka samu kasan nan ta tsage ko kuma ta ɓaci ba ko ka samu wani rami a ce ƙasa ta yi rami har ƙarshen ƙasa ba za ka samu haka ba wato ko ƙasa ta lalace bakiyat kama kanat ƙasa tana nan kamar yadda ta kasance yadda Allah tabaraka wa ta'ala halicce ta tun farkon lamari tana nan kamar yadda take wa nanu idza anshana binaya shi ce amma mu idan muka yi gini ginin mu latam da sunon a kala'il hatta ta jidu fiha kharaban jinin mu ba zai wuce wasu kwanaki yan shekaru kaɗan ba baya wuce shekara ɗari shekara kaɗan sai ka samu ginin mu ya rushe ko ya tsage ana gini ba zai je ba zai ga ya fara kira ya fara tsagewa zai rushe wata jidu fasad sai ka samu ginin ya lalace ya ɓaci amma ga ginin Allah shekaru dubban ɗaruruwa yana nan yadda yake ba tsagewa ba lalacewa fi kulli janibi na kowane bangare wa laysa hadha fi samawati wala fil ardi haka nan a cikin sama zaka samu tsagewa ba kasa ita ma ba zaka samu tsagewa a cikin ta ba saboda haka la tanzuru ne la zalika ku kafirai ba za ku kalli wannan ba da mu'mine ku kalli ayoyin Allah mana a cikin sama da ƙasa duk shekarun da suka yi ku duba wa quwwatu hadal insani sagir ku duba kuma ƙarfin dan adam wannan dan adam da Allah ya shi dan karamin shi ma ku duba ƙarfin sa ala jamil akhwani ya zama yana da ƙarfi akan dukkan kaunu da Allah tabaraka wa ta'ala ya halitta yafrahu wa yakdub yana fushi kuma yana farin ciki shi dan adam duk da karancin sannan ya abudullah idan ya so sai ya bautawa Allah tabaraka wa ta'ala idan kuma ya so ya fi Allah tabaraka wa ta'ala jabbar idan ya so kuma dan adam sai sabawa Allah tabaraka wa ta'ala ya yi girman kai to ya jabbaranci ya kunu shaidanan don dan adam ya so sai ya zamanto shaidan idan ya so ya kunu sufuwan sai ya zamanto kaman zaki ya kunu bahima idan ya so sai ya zamanto kaman dabba sai ya zamanto inhum illa kalan ami bal hum adal sai ya zamanto suna nan kaman dabbobi ko ma ya fi dabba bata ya kunu malikan idan ya so kuma sai ya zamanto sarki unzur ila hadha ka duba waɗannan abubuwa duka abubuwan mamaki ne amma wa ma yugni ayatun nuzur an qaumin la yu'minun ayoyi wato ba za su yi ainihin ayatu wan nuzur ayoyi da gargadi ba za su wadatar ba an qaumin la yu'minun da mutanen da ba za su yi imani ba duk abin da za a musu ba abin da za su yi na imani walakin al ayat amma su ayoyi wa in azmat laysa laha mawqi'un illa fi qulubil arifina duk girman ayoyi duk girman abubuwan mamaki da Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar duk girman su ba su da wurin zama sai a zukatan arifai sai arifi ne a cikin zuciyarsa zai gani cewa wannan ayoyin Allah ne tabaraka wata'ala a cikin ayoyi ya ringa ganin cewa ga wadaniyar Allah tabaraka wata'ala ga ikon Allah idan ya kalli sama ya kalli sama'u ya kalli ardu sai ya zamanto ya ga ayoyin Allah tabaraka wata'ala a ciki da abin da ma bainahuma wato sai ya fitta mazahiru a samawatu da ardu da bainahuma sai ya gane halittan Allah tabaraka wata'ala ya gane kuduran Allah tabaraka wata'ala haka ne idan ya duba insanu sai gane al'insanu ɗin a insanul kamil ne yana ɗauke da jisimu da ainihin ruhu da kalbu sai gane nan ma akwai abubuwan lura a cikin halittan Allah tabaraka wa ta'ala wato sai a gane Allah tabaraka wa ta'ala dama ana gane Allah ne da ayoyinsa sai ka gane ikon Allah tabaraka wa ta'ala waɗannan abubuwa duka ba su suka yi kansu ba Allah ne tabaraka wa ta'ala saboda haka za mu tsaya wannan aya abin da dai Allah ba mu lada abin da suka Allah gafarta mana Allah kara shi lafiya Allah ba mu lafiya da zaman lafiya Allah tsare mana imanin mu alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ba mu dukkan alkhairin da ake samu a cikin wannan wata alfarman sai na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sharri Allah tsare mu Allah kawo mana lafiya da zaman lafiya wannan kasar mu ta Najeriya da wannan jihar mu ta Gombe alfarman sai na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughriq wal khatim lima sabaq nasir al-haq bil haq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين